رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar uku ga watan zulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da shida ga watan august shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 68 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije jikan shi da gafara littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana tattaunawa ne game da mas'ala ta aqidan musulunci dangane da alwala'u wal bara Ibn Taymiyyah yana karantar da mu ka'idojin addinin musulunci da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tsarin rayuwa da manhaji da yare da sutura da duk wani abu da ke da alaka da kafirai sawa'un waɗannan kafirai zaryan maguzawa ne ko ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi a darasin da muka yi a baya ibn taymiya ya ɗauko mas'ala dangane da ainihin wato abubuwan da ke da alaka da azumi waɗanda suke irin na kafirai daga ciki sai tattauna akan ɗaya daga cikin masail na khilaf tsakankanin malaman fiqhu ita ce mas'ala game da azumin asabar inda ya kawo maganganu karkashin la tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum hadisin ainihin al-imam Abu Dawuda da sauran malamai ya kawo maganganu da maganganun ainihin da aka yi dangane da fassara hadisin tsakanin masu ganin wannan hadisi mansuhi ne da masu ganin ba za a aiki da shi ba ya saba wasu hadisai da masu da'awar ittirabi da makamantansu muka ji dai maganganu da dama a iya komawa a saurari kasar na baya na 67 a takaice a ƙarshen wannan karatu muka yi alkawarin cewa za mu ɗan ƙara wa matsalar ainihin faɗin bayani saboda a wannan zamanin musamman a nan ƙasashenmu na najeriya wannan mas'ala tana daga cikin matsalolin da kullun takan maimaitu duk sa'ad da aka samu wani azumi daga cikin azumma masu falala arafa sittu shawwal ashura da makamantansu idan suka faɗo ranar asabar to zaka ji maganganu ta'rifu wa tunkir zaka ji wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza wannan ya mai da martani wannan ya bid'antar wannan ya fasikantar da makamantansu shine muke so mu ji daga malamai dangane da na farko tukunna ingancin hadisin tabbatar da ingancin hadisin la tasumu yawmas sabt da kuma bayani akan duk wani wanda yake cewa zai raunata hadisin nan to ya raunata a ilmance kamar yadda waɗanda suka inganta suka inganta a ilmance kada mutum ya zo kawai da mujarrad da da'awa ya ce ai hadisin ma bai inganta ba ba tare da ya ba da amsa ga maganganun nan da zamu ji wanda muka ji a baya ba yin haka zai zama zalunci ne kawai ka zo ka ce ai hadisin ma bai inganta ba alhalin kuma ga malamai masana sun inganta shi to shine muke so mu karanta daga littafin irwaul ghalili fi takhrij ahadith manar sabil na babban malamin hadisi Muhammad Nasir bin Al-Albani Allah ya gafarta mishi wannan bugu na Al-Maktabul Islami wanda ke hannuna mujalladi na hudu ne littafin mujalladi tara ne asalin littafin irwa'ul ghalib akwai littafin manarus sabil mujalladi biyu littafi a cikin fiqhu na hanabila wanda ya samu karbuwa kwarai a kasar makka da sauran kasashen saudi arabia ana karantar da shi ga dalibai ana amfani da shi a darussa na ainihin karantar da fiqhu a jami'o'i shine subin ba suka roki albani ya takhrijin sa a cikin shekara guda malam albani ya zauna ya waɗannan ayyuka na takhriji Allah ya saka mashi alkhairi a takeice gashi a cikin shafi na 118 a lamba hadisi na 960 albani yace hadithu la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaikum hassanahu at-tirmidhi wannan asalin maganar da shi mai littafin manarus sabil din ya kawo ne a cikin shafin littafin manarus sabil na 230 sai albani ya ce sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu abu dawuda al-imamu abu dawuda ya fitar da shi a lamba ta 2421 da tirmizi a cikin mujallad na ɗaya shafi na 143 da al-imamu darami a cikin juz'i na biyu shafi na 19 da ibnu maja a lamba hadisi ta 1726 da al-imamu tahawi a cikin mujallad na ɗaya shafi na 300 da talatin da tara na ainihin sharhu ma'anil afar ke sharhu mushkilil afar da kuma ibnu khuzaima a cikin sahih dinsa a cikin lamba ta 2164 da al-imamul hakim an-naisaburi a cikin musaddarak juz'i na 1 shafi na 435 da baihaqi a cikin sunan al-kubra mujallada ta 4 shafi na 302 da al-imamu ahmad a cikin mujalladi na 6 na ainihin musnad kenan shafi na ɗari uku da sittin da takwas da abdiya'ul maqdisi a cikin al-muktara a ainihin wato takadda ta ɗari da sha hudu fuska ta farko dukkaninsu waɗannan sun batar da shi an sufiyan ibn habibin wal walid ibn muslimin wa abi asimin ba'duhum an hadha wa ba'duhum an hadha wa hadha wasu su sun fitar daga wane wasu su fitar daga wancan a cikin mutane ukun nan wa biya'u aidan fil muntaka min masmu'atihi bi marwa har ila yau diya'ul maqdisi a cikin littafin shi mai suna al-muntaqa min masmu'atihi wadanda ya ji a garin marwa wanda shi ma ba a buga shi ba takarda ta 34 fuska ta daya an yahya ibn nasr kullihim an saurin ga asalin isnadin an saur ibn yazida an khalid ibn ma'adana an abdullahi ibn busr as-salami an ukhtihi as-samma' annan nabiya sallallahu salama kala fazakarahu wa zada wannan shine asalin isnadin da ake magana akai daga saur ibn zaidin daga khalid dan ma'adan daga abdullahi dan busr sulami daga yar uwarsa samma'u tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa zada sai shi biya'ul maqdisi a wannan riwaya sai ya kara da wannan kari cewa wa in lam yajid ahadukum illa liha'a anaba idan ɗayanku bai samu wani abu ba sai ainihin wato wani ɗan wato buki ko diddigin ragowa abinci au'u da shajara ko wani gaban itace falyambahu to ya ɗauka ya tsotsa ya dai zama baya azumi a baka wakalar tirmidhi hadisun hasanun al'imamu tirmidhi ya ce hadisin nan kyakkyawa ne wa ma'ana karahatuhu wa ma'ana karahatihi fi hadha Tirmidhi sai fassara yace abinda manzon Allah ya kyamata a cikin wannan hadisi an ya khussar rajulu yawm as-sabt bi siyami shine mutun ya dinga kebance ranan asabar da wani azumi li'anna al-yahuda tu'azzimu yawm as-sabt saboda yahudawa suna girmama asabaci wannan magana hakim ce wa qala al-hakim magana Tirmidhi ce hakim kuma yace sahihun ala shart al-bukhari qultu ni malam albani sai na ce wa huwa kama qala abinda hakim ya faɗa cewa wannan isnadi ya inganta akan sharadin bukhari to daidai ne wa aqarrahu az-zahabi haka nan imam az-zahabi a cikin talkhis al-musadrak ya tabbatar da magana hakim cewa isnadin nan ya inganta a sharadin al-imam abu abdullahi al-bukhari Allah ya gafarta musu gaba daya wa naqala ibn al-mulaqqin malam ibn al-mulaqqi malamin su ibn hajar a cikin littafin al-khulasa wato khulasatul badlul munir kenan na takhriji ya kawo a cikin lokacin ba a buga littafin ba gashi nan a warka ta 103 fuska ta farko anil hakimi annahu qala sahihun ala shart ash-shaykhain ibn al-mulaqqi ya kawo riwaya cewa hakim ya ce ne hadisin ya inganta a sharadin bukhari da muslim wa huwa sahawun qat'an albani yace wannan maganar rafkanuwa ce yanke fa inna sanada ya abahu domin isnadin bai yadda da a faɗi wannan magana ba li anna sauran laysa min rijali muslim saboda sauru dan yazida baya cikin rijalul muslim yana da cikin rijalul bukhari wa sahabun sakani aidan kama fi talkhis ibnu sakan ya inganta hadisin a cikin ainihin talkhis din shi talkhisul badal munir kamar yadda wato wancan ya kawo wannan yana cikin ainihin sai ce wa kada Allah wa kada wa illa bil ikhtilafi fi sanadihi ala thawrin ala wujuhin yace amma wasu malamai sun kawo tangarda game da tabbacin wannan hadisi ta fuskoki da dama da aka samu ya zo riwayar daga shi saur dan Yazid hanyoyi daban-daban al-awwalu hanya ta farko ma taqaddama wancan isnadin da kaji na farko wasani hanya ta biyu anhu daga saur dan Yazida an Khalidin daga Khalid dan Ma'dan an Abdullahi ibn Busrin daga Abdullahi dan Busrin marfu'an Abdullahi dan Busir yace daga manzon Allah sabanin shine mene laysa fihi an ukhtihi samma a cikin wannan isnadin na biyu to ba a ce Abdullahi dan Busir yana riwaya daga ƴar uwarsa Samma'u ba mu rike cewa su biyun duka sahabbai ne da Abdullahi dan Busur da ƴar uwarshi Samma bintu Busur duka su sahabbai ne ina fata mun gane wannan to a wancan isnadin na Abu Dawuda da Tirmizi a can sai aka ji yana yin riwayar ne shi Abdullahi daga ƴar uwarsa riwayatu sahabiyyin an sahabiyyin ina fata mun gane wannan nan kuma sai aka ji Busur Abdullahi dan Busur yana cewa kawai daga manzon Allah ba tare da ya ambaci ƴar uwar ba wannan riwaya Ibn Majah kenan rawahu Isa ibn Yunusa anhu Isa dan Yunusa shi ruwaito wannan anhu daga ainihin abdu daga daga saur dan Yazid wa tabahu kuma wani ya raka Isa dan Yunusa akan wannan riwaya shine wane Utbatu ibn Sakan Utbatu dan Sakan anhu shi ma daga saur dan Yazid yanzu wannan isnadin yana da mutum biyu kenan masu riwayarsa daga saur dan yazid sune isa ibn yunusa da ainihin utbatu dan sakan wa ya fitar da shi mala yace akhrajahu ibn majah wa abd ibn humayd fil muntakhab min al musnad ibn majah da abd dan humayd a cikin al muntakhab min al musnad suka fitar da wannan a cikin warka ta 60 fuska ta farko wa diya'u fil muqtara haka diya'uddin al maqdisi a cikin al muqtara ya fitar da wannan a cikin shafi na 102 juz'i na biyu da shafi na ɗari da ainihin wato bakwai juz'i na ɗaya an isa shi ma daga isa ɗan yunusa wa tammam da limamu tammam a cikin fawa'id ɗinsa kenan a cikin ainihin wato shafi na ɗari da tara juz'i na ɗaya an utuba shi tammamu daga utuba shi kuma diya'u daga ainihin isa ɗan yunusa to kaji hanya ta biyu asalis hanya ta uku anhu daga shi dai saur dan yazid din an Khalid ibn Abdullah ibn Busr daga Khalid dan Abdullah dan Busr an ummihi daga mahaifiyarsa badala ukhtihi maimakon Abdullah dan Busr daga yar uwarsa Samma a wannan riwaya sai aka ce daga mahaifiyarsa wannan riwaya fa rawahu Abu Bakar Abdullah ibn Yazid al-Maqri sami'tu Thawr ibn Yazid bihi abubakar mai suna abdullahi dan yazida al-muqri shi roto wannan daga sauru yace sametu ita ma wannan riwayan akhrajahu tammamun aidan a cikin fawaid isnadi na uku kenan aga abdullahi dan busur daga yar uwarsa abdullahi dan busur daga manzon Allah abdullahi dan busur daga mahaifiyarsa shine riwaya ta uku ar-rabi'u riwaya ta hudu wa qila ana abdullahi ibn busr an samma an aisha wata riwaya kuma daga Abdullahi dan Busur daga Samma'u yar uwarsa ita kuma daga Aisha sahabbai uku kenan a cikin isnadin zakarahu al-hafiz fi talkhis al-imam al-hafiz ibn hajar ya ambaci wannan a cikin talkhis al-habir irin yadda ya ambaci ainihin ingantawa ibn sakan kenan da shine sai malai ya ci gaba da cewa a cikin shafi na 200 wa qala qala an-nasa'i hadithun muttaribun nasa'i da ya kalli waɗannan riwayoyin wata rana daga Abdullahi dan Busur daga uwarsa wata rana daga Abdullahi dan Busur daga manzon Allah wata rana daga Abdullahi dan Busur daga ainihin uwarsa wata rana Abdullahi dan Busur daga ƴar uwarsa daga Aisha da na sai ya kalli wannan sai ce wannan hadisi ittirabi ne kuma wannan shine zahirin abin da zaka iya hukuntawa wa aqulu ni ku albani sai na ce al-ittirabu inda ahli al-ilmi ala nau'aini ittirabi a gun malamai kala biyu ne ahaduhuma abu na farko daga cikin ittirabi allazi ya'ti ala wujuhin mukhtalifa mutasawiyatul quwwa abinda malamai suke ce ma ittirabi shine jama'a yana daga cikin abin da ke sa a raunata hadisi ai wasa da shi shine ittirabi ma'anan ittirabi da Hausa shine rikici a kasa fahimtar kan abu ko da misali muƙaddara a ɗabi'ance kai ne malamin makaranta ko hedimasta so da dama yara za su kawo maka wani wata shari'a sai ka rasa gane kanta kowa na da hujja kowa yayi rantsuwa kowa yana da shaida ko a gida mata su kawo irin wannan rigingimin ko sai ka kasa maka ga cikin iskali ka rasa me zaka hukunta to wannan shine ittirabi ina fata mun gane wannan to kaga a ɗabi'ance abin da zaka yi kawai shine sai kai watsi da duka ƙarar ko a aje ta a dakata har sai an samu yadda zai amma dai bai yiwuwa ka yanke hukunci to ana samun riwaya hadisi ta zo da irin wannan matsala shine wane ya ruwaito riwaya daban wane ya ruwaito riwaya ta saba wa ta waccan wani ma na uku wani na hudu sawa'un wannan sabanin a cikin isnadi ne ko a cikin matni kama a cikin isnadi wani ya raf'u wani ya irsalu wani ya waslu wani ya kaza wani ya kaza kowa ya zo da irin tashi sigar sai zama kuma a kasa karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu a rinjaye gare shi mu kiyaye idan aka iya rinjaye ɗaya daga ciki to hukunci ya canza ya zama in dukansu amintattu ne aka iya rinjaya zuwa ga ɗaya to wanda aka rinjaye zuwa gare shi ya zama mene mahfuzi wanda aka karkata ba zuwa gare shi ba ya zama mene shazi idan ko tsakankanin mutumin kirki ne da wanda ba a karɓan hadisinsa wanda aka rinjaye zuwa gare shi ya zama ma'arufi wanda aka yi watsi da shi ya zama munkari to anan babu hukuncin ittirabi to shine albani yake ce mana iri biyu ne akwai ittirabi wanda a kasa gane yadda za a yi da shi shine na farko hadisi yazo ta fuskoki masu ƙarfi iri ɗaya da na juna la yumkinu bi sababi tasawi tarjihu wajhin ala wajhin a rasa yadda za a yi a rinjaye da wata fuska akan wata wal akharu ɗayan itirabi kuma wa huwa ma kanat wujuhul itirabi fihi mutabayina ya zama fuskokin rikicin sun sha bamban akwai zarceceniya tsakaninsu bi haifu yumkinu tarjihu bainaha ta yadda za a iya a rajjaha wata riwaya akan wata a gane gaskiyar ɗaya a gane rashin gaskiyar ɗaya ko a gane nagartar ɗaya a gane raunin ɗaya fannawul awwal huwa alladhi yu'allu bihi alhadith malam yace wancan nau'in na farko ittirabi wanda ya zo da hanyoyi mutasawiya shine ake cewa hadisi ya zama ma'alul ya zama mai tangarda ya zama abun watsi in aka samu irin shi wa amma al-akhar amma wannan salan na biyu fayazharu fayunzaru lirajih sai a duba a kalli wanda yafi inganci min tilkal wujuhi daga cikin wannan fuskoki thumma yuhkamu alaihi bima yastahiquhu min naqdin sai a mashi hukuncin da ya cancanta na inganci ko kyautatawa ko hasanun fi shawahid ko makamancin shi wa hadithuna min hadha an-naw malam albani yace wannan hadisin na lata sumu yawma sabti to irin wannan ne an samu ittirabi a cikin isnadojin sa amma malamai sun iya gane game kyan an iya tace mai kyan da haka sauran ne za a yi watsi da su sai a rike mai kyan malam yace wa huwa utbatu ibnu sakani matrukul hadith abin da ya sa muka ce haka shine utbatu dan sakan wanda ya zo da isnadi na biyu riwaya ibnu maja da abdu dan humaidin da diya'ul maqdisi to wannan maturuki ne kama kala kamar yadda ainihin waye fada addara kutuni na yi tsallake ko fa innal wajha al awwal ittafaqa alayhi thalathatun min as-sikat waccan fuska ta farko ta abu dawuda kenan an samu amintattu uku sun haɗa kanta wasani ita kuma ta biyu ittafaqa alaihi ithnani an samu mutum biyu sun haɗa kanta ita sune wane kenan Isa dan Yunusa da Utbatu dan Sakan sun haɗa kan hanya ta biyu wa huwa aduhuma wa huwa Utbatu ibn Sakani matrukul hadith ɗaya daga cikin mutum biyu da suka haɗa kan wannan hanya ta biyu shine Utbatu dan Sakan to abun watsi ne a cikin hadisi kama kalar dara kutani fala kimata li mutaba'ati kamar yadda dara kutani ya fada da haka mutaba'a sabata da ta kima ta mutu bata cikin lissafi wal wajhu thalith fuska ta uku tafarrada bihi abdullahi ibn yazid al-muqri malam abdullahi dan yazidu muqri shine ya kadaitu da fuska ta uku wanda aka ce an ummihi riwayat tammamu din nan kenan shi kuma wannan wa huwa thiqa shi amintacce ne walakin ashkala alayya anni wajadtuhu bi khatti makniyan bi abi bakr mala albani yace sai dai na samu wani dan rudani anan shine wannan mutumin mai suna abdullahi dan yazid al-muqri na gani a wani rubutun hannuna na rubuta mashi alkunya abubakar wa huwa innama yukna bi abi abdurrahman wa huwa min shuyukh ahmada asalin alkunyarsa abu abdurrahman kuma malamin su imamu ahmad ne amma a cikin rubuce-rubuce na wata rana sai na ga wani rubutun hannuna ni da kaina na rubuta cewa alkunyarsa abubakar sai wannan ya ɗan ruɗa albani yakan fara haka da mutum zaka ga rubutu in ba dan ka gane rubuta hannunka bane sai ka rasa yaushe kai shi ko mun gane wannan sai ya saba wa abin da ka iya tunowa a lokacin ko abin da kai haƙƙaƙace cewa shine gaskiya shine albani yake mana wannan ishara cewa wannan mutumin alkunyar sa Abu Abdurrahman amma ni na rubuta a wani waje Abu Bakar na kuma manta shin na gani ne a wani waje koko azarbabi ne na alƙalami garin rubuta Abu Abdurrahman ne kuskure na rubuta Abu bakari wannan yana faɗa mana abin da ya samu kanshi a ciki ne wal wajhu rabi lam akif ala isnadi fuska ta hudu wadda ibnu hadirin ya kawo a cikin at-talkhis cewa abdullahi dan busur daga samma'u daga aisha wannan fuskar malam ibnu hadirin ne ya isharata a cikin talkhisul habir mal albani ya ce shi bai ga isnadin ta ba wala yashku bahithun أن الوجه الأول الذي اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من ذلك من آه من بين تلك الوجوه yace duk wani mai bincike da yasa abin da yake baya shakka akan cewa fuska ta farko din nan da masu nagarta mutum uku suka hada akanta ita ce mai inganci wasairuha shadha la yultafatu ilaiha sauran kuma abun watsi ne shadhi ne ita ce fuska ta farko riwaya abu dawuda din wadda mutum uku amintattu suka hada a kanta fuska ta biyu mun ji mutum ɗaya amintacce da mutum ɗaya mai rauni fuska ta uku mun ji ainihin mutum ɗaya ne kaɗai shi ma a kanta wannan da albani ya samu shakka game da alkunyarsa fuska ta hudu mun ji albani bai ma san isnadin ta ba ga isnadin ta ba ko to kaga waccan ta farkon da mutum uku suka hada a kanta ta fi inganci fiye da wadda aka samu mutum biyu ɗaya mai rauni ta fi inganci fiye da wadda aka samu mutum ɗaya da ba a ma san wato wane ne shi ba tukunna ina fata mun gane wannan da haka sai a karkata zuwa ga riwaya Abu Dawuda da ya ce daga Abdullahi dan Busur daga ƴar uwarsa Samma kaga rikicin ya yayi to abinda na faɗa tun farko shine jama'a idan mutum ya ce zai raunata wannan hadisin to yana buƙatan ba sai ya ba wa Albani amsa akan wannan maganganun shine da ilimi kai ya zo kawai don yana ganin shi babban malami ne ko ana jin labarin shi ko ana kallon shi a tv ko yana ba da fatawa kawai ya ce ai hadisin ma bai inganta ba wannan itilakin za ka yi wa mutane ne su idan ba su abin da suke ba amma bai yiwa don mun karanta wannan abin mun ji takikin da albani yayi ko mun bincika littafin mun gani cewa haka ne kai kuma kai ka zo ka ce ai ba haka bane kuma a karba wannan ya saba ka'idar ilimi jama'a da akwai mutanen da tabbas malamai ne kuma sun san ilimi gwargwado ana ji da su a fagen ilimi da karantar da sunna amma sai ka ji mutum kawai ya zo kawai kai tsaye ya ce ai hadisin ma bai inganta ba to ya kamata ya zauna ya yi waɗannan bayanan ya bi su ya ba da amsar su a ilmance tukuna in ba ka ba wannan magana da'awa ce ariya anid dalil kuma abun bakin ciki waɗannan da'awa ta ɗin suke zuwa kunnuwan masu saurare masu saurari wanda suke da ikhlasin cewa waɗannan malaman gaskiya suke faɗa sai su yi aiki da maganganunsu kaga ka zalunce su a matsayinka na malami ka zalunce su shin ka iya ba da amsar waɗannan maganganun tukuna bai yiwuwa kawai malami kamar albanin nan da ya shekara sittin yana wannan aikin ya inganta hadisi kai kuma kawai ka zo ka ce ba haka ba ne kuma ba tare da ka ba da amsa maganganun ba ina ba ta mun gane wannan jama'a akwai malamai da dama da suka ja da albani akan wannan amma sun kasa ba da amsan waɗannan maganganun sun kasa malamai ne ba ƙananan mutane ba amma sun kasa ba da amsa duk da haka kuma suna mukabara suna ja to ya kamata abu abubuwa ilmanci kaga bayan da ya inganta wannan hadisin za kuma mu zo mu ji yadda kuma ya kayyafa shi a usulance nan ma ba su iya ba shi amsa ba maganar tasu ta fi shahara an fi so a rike tasu don tafi magoya baya amma shi kuma ya fi su hujja to ka'idar ilimi kuma wanda ke da hujja shi ke da magana don kamar ka'idar kasuwa ne wanda ke da jari in ana jari hujja ko shi ke da farashi in za ku cire kasuwa ku duka kuna so a rage farashin siga ko masara ba ku da jari ba ku da ta cewa sai wani ɗan kasuwa ƙwaya ɗaya sai ya zo ya juya duka wannan abu saboda shi ke da jari to haka ilimi yake wanda ke da hujja ko da ko babu kowa a bayan shi ke da ƙarfi wanda bai da hujja wa in kana ma'ahul anamu turran ko da duk duniya sa tare da shi ko to a ƙa'idar ilimi shine bai da gaskiya kaji inda mala albani ya kada mafi yawan mutane akan wannan wannan mas'alar ta azumin asabar ya shahara da ita cewa duk garin da ya je sai an samu da katira farfesoshi shehunnai malamai masu da'awa su zo suna da ta cewa akan magana an yi haka da shi a ƙasar misra an yi a ƙasar urdun an yi a sham an yi a ƙasar makka in suka zo in yi maganganun shi sai da za su da shi akwai kasusuwan wasu na akan intanet idan yi suka zo suka ce to mu muna ganin kaza mu muna ganin kaza sai kawo musu ka'idojin da suka sani a usulance sai su kasa ba da amsa duk da haka kuma sai su ce dai to mu dai muna nan laqad alimta ma haula'i yantiqun kaga mukabara ce haka anan ƙasa ake kuma sai mutum yace to yanzu azumi mai falala irin arfa sai a ce an hana a ina ka san falala arfa ba baki manzo Allah ba to wannan ma daga baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kowa ya san ka'ida simple ka'ida cewa taqdimul mahdhur alal mubih inda aka ce haramun to yafi karfi a inda aka ce akan abin da aka ce halas a cikin shari'a inda aka ce kar a yi kaza yana gaba da inda aka ce a yi duk wannan ƙa'idojin kowa ya san su sai a sai a yi ta lauya magana ana ta juya ta a takeice abin da muke cewa jama'a duk wanda yake so ya rawanta hadisin al-busra hadisin samma to ya raunata shi a ilmance in ya iya wannan a ilmance ijtihadin shi ya tike akan cewa hadisin mai rauni ne fa biha wa ni'mat in shi malami ne Allah zai ba shi lada ɗaya kokarin da yi in ya dace Allah zai ba shi lada biyu idan aka gano cewa wannan abin da albani kuskure ne me a ciki amma magana ta sarra ita ce ake cewa malamai su ji tsoron Allah su daina yinta Allah ya tsare mu shine malai ya ci gaba da cewa ala anna al-hafiza hawala at-tawfiq bayna hadhihi al-wujuh al-mukhtalifa fa qala aqiba qawli an-nasa'i yace al-imam ibn hajr yayi kokarin daidaita maganganun nan na fuskokin hadisan sai ya ce bayan da ya kawo magana imamu nasa'i da muka ji nasa'i ya ce haza hadisun muttaribun sai ibn hajar ya ce qultu wa yahtamilu an yakuna abdullahi an abihi wa an ukhtihi wa an ukhtihi bi wasitatihi wa hiya tariqatun man tariqatu masahu yace wa hadhihi tariqatu masahu yace ta iya yiwa ya zama abdullahi din nan fa ta iya daga gaske ne ya ji daga baban shi da gaske ne kuma wata rana ya ji daga ƴan uwarsa da gaske ne kuma wata rana ya ji daga ƴan uwarsa ta wata hanya daban wannan ita ce ɗariƙar waɗanda suka inganta hadisin warar jaha abdul haqqin riwayat al-ula shi ko abdul haqqin ishbili a cikin ahkam ɗin shi kenan sai ya karkata zuwa ga hanya ta farko irin yadda albani yake na anan wata bi'a fi zalika dara qutni al-imamu abdul haqqin ishbili ya bi sawun dara kutane wajen inganta hanya guda ɗaya ita ce ta ainihin hanya abdullahi daga ‘yar uwarsa riwaya abu dawuda da turmizi ƙultu ni kuma malam muhammad nasir dini sai na ce wa ma rajjahahu hadhal imamu abinda wannan limamin abdul ya karkata zuwa gare shi da dara kutani huwa sawabu insha Allah ta'ala lima zakarna shine abin da yafi inganci in Allah ya so saboda abin da muka ambata a baya illa anna al-hafiz ta'aqqabahu bi qawli yace amma ibn hajar ya ci diddigen waccan magana ta abdul haqqi da ya kawo sai yace lakinna hadha talawuna yace amma fa wannan kala kala wannan ruwa jirwaye da kaman wanka da hadisin yayi yau aji daga wane daga abdullahi daga ainihin yan uwarsa gobe daga abdullahi kai tsaye daga manzon Allah wata daga abdullahi daga yar uwarsa daga aisha wata ran daga abdullahi daga ainihin wato abin nan kai tsaye daga manzo Allah ko wata rana kuma daga uwarsa to waɗannan hanyoyi shine talawun fil hadithil wahid bil isnadil wahid ta hanya guda daya ma ittihadil makhraj tare da cewa isnadin guda daya ne gaba dayan shi tun daga kan saur dan yazid daga khalid dan ma'adan daga abdullahi dan busar din ibnu hajarin yace wannan dinnan yuhinu rawi yana raunata mai riwaya wa yunabbi'u bi qillati dab'i kuma yana bada labarin cewa mai riwayan bai kiyaye ba illa an yakuna min al-huffaz al-mukthirina al-ma'rufin bi jam'i turuq al-hadith sai inda ya kasance babban hafizi ne wanda yake an san shi da tattara hanyoyin hadisai fala yakunu zalika dalan ala qillati dab'i to wannan ba zai nuna cewa wannan mutumin da karancin hadda ba idan da wani babba ne kamar ibnu shahabin sufyan ibn uyayna sufyan thauri ahmadu dan dan salama ko makamantan su manyan malaman nan cikin isnadoji idan yazo da isnadi yau daga wane yau daga wane yau daga wane ko to shi ba a tuhumar shi da ittirabi ana za a ce ne ma ƙarin hadda ne yana gaya maka cewa ne ya haddace wannan hadisin da dukkanin hanyoyinsa amma idan gama garin mai riwaya ne aka same shi da wannan to sai a tume shi da itirabi mu kiyaye wannan kaida ce nafisa jiddan ina fata mun gane wannan ba kowane mai riwaya ne yake saurin italakin cewa in yau ya ce kaza gobe kuma ya faɗi wata riwaya aka ji wani abu ƙari ba irin na jiya ba ba kowa ne ake italakin cewa ya yi itirabi ba sai in gama garin mutum ne ina fata mun gane wannan sai in gama garin mutum ne amma mai riwaya na musamman wanda ya shahara da yana tara hanyoyin riwayoyi idan yi haka to sai a fahimci a matsayin ya kiyaye dukkanin riwayoyi ne ya yi riwaya wata rana da irin wannan wata rana kuma yi da irin wannan za ka same shi da yawa cikin ahadifin fikat hadisan amintattu da suke riwaitowa akwai irin waɗannan musamman littafan da suke tattara hanyoyi da yawa kamar littafin sunan kubra ta limamul baihaqi kamar littafin musalman na ibnu abi shayba da makamantansu suna kawo riwayoyi daban-daban na mutum guda da irin shuruh kamar littafin ainihin al-istizkar na ibnu abdul barri da littafin takhriji irin na ibnu hajar ina fata mun gane wannan ibnu hajar yace to fala yakunu zalika dallan ala qillati dhabtihi idan amintacce ne babban mai riwaya hakan baya nuna rashin kiyayewarsa walaysa al-amru huna kaza anan kuma ba irin haka bane bal ikhtulifa fihi aidan ala rawi an abdullah ibn busr aidan yace akwai ma sabanin da ake game da wane ne yake da riwaya daga abdullah dan busr qultu ni ku albani sai nace fi hadha al-kalami ma yumkinu munaqashatuhu a cikin wannan magana akwai abin da za a iya ja'in ja ba za a saki wa ibn hajarin ita gaba ɗaya ba wani mutum wannan karo da karo sai rago kenan ko shi sa waɗannan mutanen ƙauye wanda aka je aka laƙaba musu laƙabin da ya musu nauyi suna malanta ta ƙauyawa ba su abin da suke faɗa ba su ta sa albani gaba da cin mutunci da ƙarya da ƙazafi da zagi da sharri wai albani ba shi da malami wannan mukabara ce ga hankali jama'a don innamal ilmu bit ta'allum da ɗai ba a ilimi sai sai an koya kamar yadda ba a akwai mutumin da a duniya za a kalle shi a ce kun gan shi eh ba shi da uwa ba haifar shi aka yi ba babu wannan mutumin ko a nemi mutum mai arziki misali kamar dangote a ce bai da sana'a ya aka yi arziki mukabara ce ga hankali jama'a to haka duk wanda ka gan shi da ilimi to sai da ya koya ya rage kun san da ya koya ko ba ku sani ba kamar yadda kun san da dan gwate ne maimakon shi ko ba ku sani ba ba ku sani ba ko kuma duk wanda ka ganshi da a duniya sai da aka yi ciki aka haifai baka san san da aka yi jima'i da aka haife shi ba baka san da aka yi dakura ba ka dai ganshi a duniya rashin ganin wannan bai lazimta ka ce babu haka suka dinga mala albani namu na irin wannan sharrin ba yi da malami mutumin da bai da malami zai iya yanka tunda da mala albani yayi ko mala awal namu na ya isa mutum ya isa yi wannan maganganun bai da malami ya isa ya yi su to ku ne ba ku san malaman shi ba dan ba ku san shi ba ba ku san malaman malam awwal ba ba ku san malaman malam albani ba me yasa ba ku san malaman malam awwal namu ba saboda ba ku sauraron shi kun raina shi yana faɗan malaman shi mu mun sani mu da muka saurare shi ko kuma kun raina abin da yake faɗa shi sa kuka yi asara ilimi da yawa shi sa ba ku san malaman shi ba shi ko malam albani Muhammad Nasiruddin wasun ku ba sai kanta littafai marasa wasali ba da aka ba da ya kusan labarin shi wasunku kuma ba su ma kai ga wannan matakin ba dama kawai mun jiyo ne ana faɗa mu muka faɗa kamar yan izala masu cewa ai bature ne ai mai gyaran agogo ne ma ai an ce a bai da malami wannan maganganun a gurin shi ɗanu kawai suka ji su don wani ma a cikinsu masu irin wannan magana bai san zamanin da albani ya rayu ba a tsammanin shi wai albani da ya bin taimiyya zamani da suka yi a nan tunin ya faɗi wannan katobara a lokacin albani ma yana raye kaga irin waɗannan duka yan ƙauye ne ma'ana me ma'ana ɗan ƙauye shine wanda bai da ilimi dan ƙauye dama shine da babu ilimi kawai ko mun yawan garin to ɗan ƙauye shine wanda bai da ilimi ko bai iya bakin shi ban yabo magana to shi na ka samu wani ba ƙauye a nan kaduna yake irin wannan katobara ai albani ya faɗi maganganu wanda ba a rigaye shi a kansu ba to in lazumin haka suka albani babu wanda ba za a soka ba a duniyar nan a cikin malamai har da mahaifinka wanda malami ne ko mara kaunar shi Allah ya gafarta mai shi ma da maganganun da ba wanda ya riga shi a kansu a cikin tafsirin alkur'ani ma kakan tafsirin sa yayi maganganu waɗanda ba wanda ya rigaye shi a kansu shi ma ya taba zuwa ba ɗaya ba ba biyu ba rabi'atul alamin islami a bada fatawa ya saba mata duka rabi'a su ce ga fatawarsu shi kuma ya ce bai yadda ba in malikiya ce a cikin littafin nashi ya saba wa malikiya idan lazumin sukar mutane akan malikiya ne ka fara sukar ubanka tukuna yana da sabanin malikiya guda nawa duk suna na a ciki kaga abin babu adalci kenan to albani yayin babu ka kashi a gare ne da ka takura mishi tsakani da Allah me ya maka suka irin sa albani kamar yadda madakhali yake fada yace alamar dan bid'a ne dan dan bid'a shine ke zakewa wajen sukan malaman sunna da bata su yace larabawa suna cutar da wannan bawan Allah saboda ba larabe bane domin akwai malamai da dama larabawa sun samu kansa cikin wannan tasgaran game da albani su kuma bakin cikin cewa bature ne ba balarabe bane su kuma namu nan wai hadda sana'a ma suka shi suke wai yana gyara agogo to ka kuma me sana'a ka ci da addini shine sana'aka da zuwa gun 'yan siyasa da maula ka an so kudin gwamnati da sunan addini ka cinye ka an shi kudin talakawa da sunan addini su ma ka cinye wancan ka an so don ka kawo talakawa wannan kuma ka an sa gun talakawa duka ka hada ka cinye ka ga malami na da jarin sama da miliyan 200 kungiyar shi kuma tana neman sadakan miliyan 1 kuma ba zai saka dubu goma a cikin asusun ba wani irin malami ne wannan kuma an jima ya wa'azi wa matufiku min khairin ya alamuhullah ko mun gano wannan da kyau jama'a da haka mala albani kwa so kuma raddi ku daina yin hayaniya ku je ku koyi irin karatun da ya iya tukunna sai ku rubuta sai duniyar ilimi ta gaji da tattafan gana shi gana ku bayan kowa ya shuɗe sai a gane wane ne wanda ke da ilimi waye kuma wanda yake da jahilci kamar yadda ake gane su ibn taymiya suna da ilimi waɗanda kuma suke sukar suna da jahilci kuma yanzu ka ɗauka misali kamar su ibn taymiya din ai duk wanda ke kuraren shi ahlus sunna ne sawa'un ya dace da su ko bai dace da su ba yana girmama su yana musu ainihin addu'a su ma suna da maganganun da suka saba wasu akan su wannan bigadin nazari akan dan ka saba wani kai ke da gaskiya ko baka da ita dan ka faɗi maganar da ba a saba ji ba kai ke da gaskiya ko ba ka ita ba wannan ne abin kalla ba amma ai sun kafa gaban su akan cewa albani yana kawo fitina saboda yana faɗin maganar da ba a saba ji ba of course tunda ya karanta abubuwan da mutanen da suke rayuwa yanzu ba sa karanta dole a ji abin da ba a saba ji ba a gaban su kamar yanzu ne misali mu da muke rayuwa yanzu a nan local rayuwa ta Najeriya duk wanda ya fita daga Najeriya ya je wata ƙasa ya dawo sai ya zo da wani abu da ba mu saba gani ba saboda ya je inda bamu je ba ya je ya yi abin da bamu yi ba ko ya ga abin da bamu gani ba za ka ya zo da ko dai wata ɗabi'a ko wani yare ko wani abinci ko wata sutura ko wani tunani wanda ba a saba gani ba nan me yasa saboda ya samu opportunity zuwa inda ba taba zuwa ba to haka mutumin da ya karanta abin da baka taba karantawa ba dole a bakin shi a ji abin da ba a bakin ka ba sai kuma ka ce baka yadda ba to ka je karanta mana kai ma waye hana ka ko sai amma wasali ko mun gano da kyau jama'a da haka kaji albani anan yace wannan zantukan za a iya tattaunawa a kansu game da ibnu hajirin da ya waɗancan maganganu awwalan abu na farko inna talawun allazi ashara ilayhi ila annahu yuhinu rawihi huwa littirabu allazi yu'allu bihi alhadith wa yakunu manba'uhu min arrawi nafsi wa hadithuna laysa hakaza laysa kadhalik yace wannan talawun din da yake magana shi ibnu hajirin yana ishara ne zuwa ga ittirabi wanda a sanadin shi ake raunata hadisi shine nau'i na farko da muka ji kuma hadisin mu dinnan ba irin haka bane saniyan na biyu inna al-ikhtilafa fihi qad arafta anna madarahu ala thawr ibn abd ibn yazid an khalid ibn ma'dana an abdullah busri al-sahabi ka dai ji sabanin cewa yana gudana ne akan thawr dan yazid daga abdullahi daga khalid dan ma'dan daga abdullahi dan busri al-sahabi da kuma thawr ibn yazid wa thawr ibn yazid hadha qala al-hafiz nafsuhu fi taqrib thiqatun sabtun wannan saur dan yazid din da ake ta magana akan shi shi ibn hajarin da kanshi a cikin taqribut tahdhib ya ce thiqatun sabtun wahtajja bihi al-bukhari bukhari ya hujja da shi kama sabaka fa hal huwa rawi al-wahi to wannan shine mai riwayan da kace wai yana da rauni wannan sabanin na nuna rauni am khalid ibn ma'dan ko kana magana akan khalid dan ma'dan ne wa qad ihtajja bihi shaykhani shi kuma bukhari da muslim sun yi hadisi da gare shi wa qala fi taqribi fiqatun abidun kuma ibnu hadirin ya faɗa a cikin taqribi ya ce fiqa ne amintacce mai ibada amis sahabi nafsuhu ko ko abdullahi dan busur ne wane ne wanda ake so a kama da wannan hadisin ka ji hujja kenan in ya kafa ta jama'a sai dai a rasa da za a yi kawai shi za sai dai sai dai Allah isa da irin wannan maganganun na banza amma maganganun ilimi wallahi sai mutum ya shirya shi za nake maimaitawa duk mai so ya raunta hadisin nan to yin ba da amsoshin maganganun nan shine kawai in ya iya ba da amsoshin su to shikenan sai a sallama mishi har waɗannan daktocin da suke ta surutu wallahi ba za su iya ba da amsa a kawai maganganun ba shi sa suka zo kawai sai su ce ai hadisin ma muttaribi ne sai a ce to nuna mana ya ka zama muttaribi ka ba da amsa akan maganganun na su dara kutani da banda dara kutani ka ji da abdul haqqi da ishbiri sannan albani ka ba da amsa a kansu ولذلك فنحن نقطع أن التلون المذكورة ليس من واحد من هؤلاء وإنما من من دونهم ذاك mu mun san cewa wannan sabanin da aka samu ba daga ɗaya da gaske waɗannan bane daga na ƙasa da su ne salisan abu na uku da za a faɗa wa ibnu hajirin inna al-ikhtilaf al-akhar alladhi ashara ilayhi al-hafiz la qimata lahu tudkaru ɗayan sabanin da yace an samu daga masu riwaya dincan da ya ambata daga Abdullahi dan Busur yace bai da wata kima li'annahu min tariq al-Fudail ibn Fadala anna Khalid ibn Ma'dana haddathahu anna Abdullah ibn Busur haddathahu annahu sami'a abahu Busran yaqulu fa dhakarahu shine isnadin wa qala sai yace wa qala Abdullah ibn Busur in shakaktum fasalu ukhti idan kuna shakka ubana ya gaya min hadisin amma in kuna shakka ku tambayi yar uwata samma qala sai ya ce famma sha'ilaiha Khalid ibn Ma'dana sai Khalid ya tafi gare ta fa sa'alaha amma zakara Abdullahi fa haddathathu zalika sai ta ƙara bashi hadisin wannan riwayan akhrajahu at-Tabarani fil Mu'jam al-Kabir a cikin ainihin wato mujallad na daya takadda ta 59 fuska ta biyu lokacin ba a buga shi ba qultu ni ku albani sai na ce la qimata tuzkaru li hadhihi al-mukhalafa babu wata kima ga wannan li'anna al-fudail ibn fadala la yuqranu fi thiqati wa dhabt bi thawr ibn yazida li'annahu laysa bil mashhuri dan wannan fudail dan fadala bai yuwa a gwama shi da ainihin thawr dan yazid ballantana a ce sun samu sabani dan ba shararre bane hatta annahu lam yuwathiqu ahadun min al-ma'rufina ghayr ibn hibbana dan ko fudail dan fadala babu wani shararren malami da ya inganta karɓar riwayarsa in ban da ainihin ibn hibbana wa huwa ma'arufin bi tasahuli fi tawfiq kowa ko ya san labarin ainihin ibn hibbana ko in ce malamai sun san labari game da ibn hibbana cewa mutum ne mai sakaci game da wasaqawa wal haqqu yuqalu albani yace amma in za a faɗi gaskiya law sahha hadithuhu hadha kaga wannan hadisin da ya inganta lakana jami'an liwujuhi al-ikhtilafi wa musahhihan li jami'iha to da ya zama dukkan fuskokin sabanin ya hada su kuma ya inganta su dan duba abin da ke ciki Abdullahi dan Busir ne ya bada labarin shi sahabi ne a cikin labarin sai yace kuma babana ya gaya min a cikin labarin kuma yace in kuna shaka ku tambayi yar uwata tana wajen akai da haka sai wani yace daga Abdullahi dan Busir wani yace daga Abdullahi daga baban shi wani ce daga abdullahi daga yar uwashi kaga riwaya ta tattara dukkan waɗannan hanyoyin da ta inganta ma'ana da ta inganta ma kamar da suke iddayi ko da ta ƙara armashin ingancin ne kamar yanzu albani ya taimake su ne ba kayi naka kayi na mai karamin karfi kenan Allah gafarta musu walakinahu lam yasih fala budda min at-tarjih wa qad arafta anna al-wajh al-awwal huwa ar-rajih yace amma bata inganta ba da haka sai dai ai tarjihin ka kuma ji cewa tarjihin na hanya ta farko kawai za a yi wa qad jaa ma yu'addiduhu akwai abin da yazo mai ƙara ma hanya ta farkon karfi farawal layth ibn sa'd an muawiyah ibn salih an ibn an ibn abdullah ibn busr an abihi an ammatihi samma bihi yace laysa dan sa'ad al-misri daga muawiyah dan salih daga ɗan gidan Abdullahi ɗan Busur, daga babansa, daga ainihin gwaggwarsa, ‘yan uwar babansa kenan ita ce Samma'u ɗin, bihi ya ce manzo Allah sallallahu Alaihi ya faɗa. Wannan riwayan, akhrajahu al-Baihaqi Baihaqi ya fitar da wannan riwaya, walakin ni lam a'rif ibn Abdullahi ibn Busr haza. Amma wannan da aka ce ɗan gidan Abdullahi ɗan Busur, ni ban san kowaye ba. وقد تبادر إلى ذهني أن قول عبد الله بن بسر عن عمته يعني أمته هو walaisa ammatu abi kuma ina tunanin cewa da ya ce daga ammarsa gwaggwansa to amma take ga ainihin wato shi yaron ba amma ga shi uban ba abdullahi dan busar shine uban to an ammatihi ai an ammati binihi kaga samma'u yar uwar abdullahi ta zama amma ga dan gidan abdullahi ko yace ina ganin haka ne wa in kana yahtamilu al-aqs duk da yake kuma yana iya yiwa daga Abdullahi dan Busur daga wata goggon shi ba goggon ɗansa ba kamar yadda yake a ainihin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi kaga Amr dan Shu'aib daga baban shi Shu'aib dan Abdullahi daga kakansa to kakan wane kakan Shu'aib ko ko kakan Abdullahi kakan Muhammad kai ko Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi amru dan shu'aibu abuhu sunan shi shu'aibu dan muhammad kakan shi sunan shi muhammadu dan abdullahi dan amru dan as to amma kaga zai daukan amru daga baban amru daga kakan amru ko amru daga baban amru daga kakan shu'aibu to shine kuma ingantaccen kakan shu'aibu shine abdullahi kuma ya tabbata a tarihance cewa shi ya rike shi ba uban ba uban ya mutu ya bar shi yana yaro in ko ka dauka daga kakan amru zai zama ainihin akwai irsali dan kakan amru Muhammad dan Abdullahi tabi'i ne mal albani namu ya sha tattauna wannan mas'ala Allah ya gafarta mishi to shine irin wanda yake kawo wannan yiwa ihtimalin sai ya ce wa in fa in kana kama tabadara ilayya fa huwa shahidun la ba'as bi idan ya zama kamar yadda nake tunani ne to shahidi ne wanda babu laifi a kansa wa in kana al-akharu falam yadurra li ba'fi in ko ɗayan ne ya zama mai rauni kuma bai da wani ainihin amfani thumma wajadtu li thawr ibn yazid mutabi'an jayyidan na'am okay thumma ra'aytu ibn khuzaimah tago inda ibn khuzaimah min min hadha al-wajh duna lafzati ibnu fala'allahu sawabu yace sannan naga ibnu khuzaima ya ruwaito shi a shafi a lamba ta 2165 yazo da shi wannan karin cewa a daga laysa dan sa'ad daga muawiyah dan salih daga abdullahi dan busur daga babansa daga ammarsa babu ibnu abdullahi din ko yace fala allahu sawabu hala shine mafi inganci wallahu alam yace sannan ga wani mutaba'a kuma ga sauru dan yazid wanda take mai inganci faqala al-imamu ahmadu haddathana al-hakim ibn nafi' qala haddathana isma'il ibn ayyash am muhammad ibn al-walid al-zabidi an luqmana ibn amir an khalid ibn ma'dana an abdullah ibn busr an ukhti samma bihi kazo ni isnadi ingantacce jama'a wannan isnadin na al-imamu ahmad daga al-hakim ibn nafi' babban malami daga isma'il dan dan ayyash ash-shami wanda amintacce ne idan ya yi riwaya daga mutanen garinsu kuma wannan ɗaya ce daga cikinsu domin walidu a muhammadu ɗan walidu zabidi shami ne a ismailu ɗan ayyashi bayan ya bar garinsu ya bi ƙasar makka shine ya samu tsufa ta kama shi sai ba a ansar riwayarsa waɗanda ya koya ba daga mutanen ƙasar sham ba amma riwayarsa daga shamawa ingantacciya ce babu kura a kanta ɗaya daga cikinta ne waɗannan kamar da zamu ji mal albani zai ambata qultu وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات فإن إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها هذا ما قال ina fata muna ganewa jama'a abin ne yau kamar mathematics ko sai ana ana a hankali fa hadha yu'ayyidu alwajh alawwal ta'yidan qawiyan wannan yana ainihin ƙara ma fuskar can ta farko riwaya Abu Dawuda riwaya dake kan lamba tun farko yana ƙara mata ƙarfi ne wa yubtilu i'lal alhadith bil ittirabi ibtalan bayyinan kuma yana tunkuɗe duk wani ƙoƙarin raunata hadisin da cewa mutsaribi ne li'annahu law sallamna annahu ittirabun mu'allil lil hadisi fa hadha tariqu la madkhala lil ittirabi fihi in ma mun yadda cewa waɗancan hanyoyin duka sun mutu saboda ittirabi to wannan isnadi ne daban daga wata makaranta bai da alaka da wancan sai a dauke shi a matsayin yanzu sabon hadisi ne kenan an ji duk kun kashe waɗancan to ga wani shi ko mai matsalar shi walhamdulillahi ala tawfiqi yace muna godiya ga Allah da ya bamu wannan dacewa wa hifzihi li hadith nabiyhi sallallahu alaihi wasallama muna godiya da ga Allah wanda ya kiyaye hadisin manzon Allah babu wani hadisi da ya inganta wanda Allah ya bada dama aka lalata shi ko da wani ya kawo hayaniya ko wani mai rauni ya ruwaito shi ya ainihin sa an kyamace shi ana nan cikin bincike yau da gobe Allah zai ba wani malami gam da katar ya gano ga yadda abin yake duka hadisai shi sa sai Allah ya kiyaye su da kiyayewar da yewa ainihin kwakwalen waɗannan malaman da baiwa da Allah ya musu ta ilimi shine albani yake wa Allah godiya akan wannan baiwa da yawa al'umma da ba haka ba za a samu asara da yawa a cikin sunnoni ina fata mun gane wannan وقد جاء ما يؤيد الوجه الثاني من وجوه الاضطراب فقال يحيى بن حسان سمعت عبد الله بن بسر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مختصرا دون الزياده yace ita ma fuska ta biyu an samu wani abu da ke kara mata karfi ita ce ga wata riwaya ta Imam Ahmad daga ainihin wato Yahya ibn Hassan yace naji Abdullahi dan Busir yana cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ambaci hadisin ba tare da wancan karin ba al-imamu ahmad da diya'ul maqdisi suka fitar da wannan qultu ni albani sai nace wa hadha sanadun sahihun rijaluhu thiqatun wa yahya ibn hassan huwa al-bakri al-falastini wannan isnadi ne ingantacce mazajen shi amintattu ne yahya dan hassan din nan sunan shi kenan ana mishi ainihin wato nasaba a ce al-bakri al-falastini wa tabahu hassanu ابن نوح قال سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji Abdullahi dan Busar sahabin manzon Allah yana cewa tarawna yadi hazihi kun ga hannun nan nawa bai'atu biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nawa manzon Allah cappa da wannan hannun wa sami'tuhu yaqulu kuma naji yana cewa sai ya ambaci hadisin fa zakarahu bi tamami ya ambaci hadisin cikakke wannan riwaya al-Imam Daulabi a cikin Al-Kuna da Ibn Hibbana da Ibn Asakir da Diya'ul Maqdisi da al-Imam Ahmad suka fitar da wannan riwaya min hadhal wajhi ta wannan fuska walakin lam yaqul sami'tuhu ba tare da ya ce naji ba wa inna ma qala sai ya ce na mushi mubaya'a kuma wanaha an siyani kuma ya hana azumin asabar kaza kaza kaza wa huwa wannan da kaji riwayatul lidya wata riwaya ce ta diya'ul maqdisi akhrajuhu min tariqin mubashshir ibnu isma'ila wa ali ibnu ayyash kilahuma an hasan bihi wa khalafahuma abu al-mughira akhbarana hasan ibn nuh qala sami'tu aba umamata yaqulu sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqu fa dhakarahu wannan hasan dan nuh shi kuma sai ya saba musu ya ruwaito daga abu umama maimakon daga ainihin wato abdullahi dan busar wannan riwaya wadda aka ce daga Abu Umama akhrajahu ar-Rawyani a cikin musnad din shi akhbarana Salamatu akhbarana Abu mughira zuwa ga Hassan daga Hassan kaza kaza kaza qultu sai na sake cewa inji Albani wa hadha sanadun sahihun wannan ma isnadi ne ingantacce yanzu yana kawo mana abin da ya kara ma fuska ta biyu karfi kenan me fuska ta biyu ita ce riwayan Khalid dan Abdullahi kai tsaye daga manzon Allah ba tare da ya sanya ‘yar uwarsa ba, ina fata muna bi, ya ce wannan ma ingantacce ne, saboda mene mazajen gaba ɗaya rijaluhu kulluhum siƙatun rijalu muslimin ghairu hassan ibn nuhin وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وقال الحافظ في التقريب ثقة dukkanin mazajen amintattu ne masu riwayoyi a cikin sahihu muslim in banda hassanu dan nuh shi din kuwa al-imamu da ijili da ibnu hibbana sun amince da shi sannan ibnu hajirin ya faɗa a cikin takarib ya ce fiƙa sannan an samu mutane da dama su riwaya daga gare shi da haka shi ma amintacce ne qultu da haka sai ni albani na ce fa imma an yuqala to ko dai a ce inna hassanan lahu isnadani fi hadha alhadith hassanu dan nuh yana da isnadi biyu na wannan hadisin aduhuma an abdullahi ibn busri daya daga cikin su daga daga abdullahi dan busrin wal akharu an abi umama dayan kuma daga abu umama fa kana yuhaddisu taratan bi hadha wa taratan bi hadha dan haka wata rana sai ya bada hadisin daga wane wata rana kuma daga wane wannan abu ne dabi'atan yana faruwa فسمعه منه مبشر بن إسماعيل وعلي بن عياش منه بالإسناد الأول waɗannan malaman sai suka ji daga gurin shi ta hanyar Abdullahi wa sami'ahu Abul Mughira wa ismuhu Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Khawlani minhu bi sanad al-akhar shi kuma Abdul Quddus ya ji daga isnadin da wato Hassan ya bayar daga Abu Umama wa kullun thiqatun hafidun lima haddasa bi kowannen su amintacce ne da haka babu itarabi kenan shi ma cikin shi wannan hanya ta farko kenan wa imma an yuqala ko kuma a ce khalafa abul mughirati as-sikataini a ce abul mughira abdul quddus ibn al-hajjaj ya saba wa mutum biyu mubashshir dan isma'ila da ali dan ayyash fa riwayatuhu shadha da haka sai a ce su biyu sun fi shi yawa da haka nashi shazi ne nasu kuma mahfuzi wa hadha amrun sa'ab albani yace wannan abu yana da wahala la ya tsuma innu lahul qalbu zuciya ba ta natsuwa gare shi lima fihi min taqdi'ati thiqati biduni hujjatin qawiyya saboda a cikin shi akwai kokarin raunata wani amintacce ba tare da hujja ba kun ku tuna a baya mun tayin waɗannan maganganun daga albani ba kawai daga an ga amintacce ya faɗi magana ta saba wa abin da aka saba ji daga bakin wasu amintattu kawai sai a ce na shi kuskure bare ba haka bane sai an yi kanikancin an tabbatar da nashin bai da wata fuska daban ina bata mun gane wannan nashi bai da wata fuska daban a karba ma'ana labarin da muka saba ji a gun amintattu sai wani kuma amintacce kawo da ya kawo sabanin sa to kar kawai daga ji mu ce ba haka bane sai an bincika an tabbatar da nashi bai da fuska da za a dauke shi in ba ma'anar nasu ba to anan sai a yi kokarin ainihin wato raunata shi mun biyo wannan a cikin littafin zadul ma'ad in za ku yi tunawa cikin azumi game da mas'alar wani hadisi da aka ainihin kokarin a ci kafar kutaibutu dan sa'idu a kan shi wanda al-imam Abu Abdullah Hakim da kanshi ya rasa yadda zai yi amma yace hadisin bai inganta ba a da irin wannan maganar sa albani suka bashi amsa cewa to yanzu kutaiba kawai sai ku mai bakan lamba dan ba ku saba jin magana daga irin abin nan isnadin sa ba to don haka albani anan ya fi karkata zuwa ga a ce wannan mutum mai suna hassan yana da isnadi guda biyu ne na wannan riwaya ɗaya daga abdullahi ɗaya daga abu umama wallahu alam fa in kila idan aka ce faqad tabayyana min riwayati yahya ibn hassan wa hassan ibn nuh anna abdullahi ibn busr qad sami'a al haditha minhu sallallahu alaihi wasallama wa hadha ma'anahu tasihun lil wajhi thani aidan min wujul itrab al mutaqaddima فقد رجعت الأولى رجعت الأولى عليها فيما سبق yace to idan wani yace in ka anshi waɗannan maganganun ya kai albani to yanzu kana inganta fuska ta biyu kenan wadda Abdullahi ya riwaya kai tsaye daga manzo Allah da kuma ka ce mana abinda kake ganin yafi inganci Abdullahi daga Samma'u yar uwarsa daga manzo Allah to yanzu me kake nufi kuma wa hakamta alaiha bishudu da ka ce wannan shadda ce فكيف التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح ya za ka iya daidaita mana tsakanin waccan rajahanta ta farko da kuma yanzu ka inganta wajihi na biyu wal jawabu yace amsa ita ce anna hukumana ala baqiyatil wujuhi bishududi innama kana bi ikbari tilka turqil mukhtalifa ala thawrin ibnu yazida hukuncin da muka yi wa sauran hanyoyin cewa suna da shizuzi ya kasance ne da muka kalli cewa waɗannan hanyoyin idan an dube su hanyoyin da suka zo daga saur dan yazid to waccan tafi inganci fa huwa bi hadha da itibari la yazalu qa'ima da haka har yanzu da wannan fuskar wannan hukuncin yana nan har yanzu da karfin shi cewa hanyoyi ne sha Allah amma kuma ana nan ana nan walakinna lamma wajadna tariqaini al-akharaini an abdullahi ibn busrin yuwafiqani at-tariq al-marjuha bi dhaka al-i'tibar sai muka samu waɗannan hanyoyin guda biyu na su ainihin al-imamu daulabi da ibn hibbana sun dace da ɗaya daga cikin hanyoyin da muka ce da shazza ce wa huwa mimma la yadkhulu la madkhala laha fi dhalika al-ikhtilaf kuma wannan hanyoyin ba su da mashiga a cikin wancan arafna minhuma sihhat al-wajh ath-thani min at-turuq al-mukhtalifa sai muka gane shi ma fuska ta biyu ta inganta abin da yake cewa shine da mun hada riwayoyi guda hudu muka ware ɗaya muka ce ta inganta sauran ukun shawaz ne daga cikin shawaz ɗin nan sai aka samu wata riwaya shazza aka samu wasu fuskoki daban daga wata makaranta sun goyi bayanta sai nuna cewa tana da asali ke ne tuma cikin inganci ba ita ce asalin abin da aka inganta ba an ɗauke ta ne an liƙa ta da waɗancan an ce to za ta iya goyon bayansu ko mun gano wannan kyau jama'a kamar misali a ce wani harka ce za a yi ware kaza yana da jari isasshe a yin wannan harka da haka sai aka bashi allocation din da ya kamata a bashi ku kuma ba ku da jari amma wani a cikin suna da dan wani ragowan abin da yake hannunsa sai ya samu wani mai jari yanzu shi ma sai ya shiga cikin wancan aka ba su allocation tare kaga bai da iddiyayi a cikin wannan allocation din dan ya canza company ko mun gane to irin haka ne albani sai zama ya inganta daya ya rajjaha ta a cikin wancan itirabin a cikin shawar din kuma ya samun ma ɗaya daga cikinsu wata hanya daban a gefe da ta ƙara mata ƙarfi duk dai a ƙarshe me ake yi tabbatar da cewa hadisin yana da asali ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bi ibaratin ukhra aqulu yace ko kuma in ce innal ittirabal mazkura وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بصر yace wannan itirabi da tarjiyin an yi shi ne dangane da hanya ainihin saur dan Yazid ta hanyar Khalid dan Ma'adan daga dan gidan Busr la bi itibari tariqan al mishar ilayhima bal wala bi itibari tariq Luqman ibn Amir an Khalid ibn Ma'adan yace an yi shi ne ta waccan hanya ba ta waɗannan daban din ba فإنها خالية من الاضطراب أيضا ولن هيوين سم باب اضطراب أتكنسو وهي عن عبد الله بن بصر عن أخته السماء كاجي شيما دق عبد الله ني دق إرقوس السماء وهي من المرجحات للوجه الأول دان هكا سنا قارا وحنيا فرقو كارفيني وبعد ثبوت الطريقين المذكورين bayan tabbatan waɗannan hanyoyi guda biyu da aka ambata ya tabayyana annal wajha thani aidan من آه من ابن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط أخته من الوسط زي بيانة سوى فسكة تبيوتنا daga Abdullahi dan Busur daga manzon Allah ba tare da an ambaci ƴan uwarsa tsakankani ba wat tawfiqu bainahuma hina idin mimma la budda minhu hada tsakankanin su a lokacin dole a yi shi wa huwa salun insha Allah ta'ala kuma abu ne mai sauki in Allah ya so wa zalika bi an yuqala sai kawai a ce إن عبد الله بن بسر رضي الله عنه سمع الحديث أولا من أخته السماء عبد الله بن بسر الله يقارى ما سيدا ياجي wannan hadisi farko daga ƴan uwarsa as-sama'u radiyallahu anha thumma sami'ahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallama mubasharatan sannan kuma ya ƙara jin hadisin daga manzon Allah kai tsaye farawahu Khalid ibn Ma'dana anhu ala al-wajh al-awwal sai Khalid dan Ma'dana ya ruwaici hadisin daga gare shi ta fuska ta farko ta hannun ƴan uwarsa kenan warawahu Yahya wa Hassan anhu alal wajhi thani su kuma su Yahya da Hassan suka ruwaito ta fuska ta biyu fuska ɗayar alal wajhi al-akhar wa kullun hafidun thiqatun dabitun lima rawa dukkanin su amintattu ne waɗanda suke ainihin wato sun san abin da suke riwaya sai malam yace wa mimma sabaka yatabayyanu liman tatabba ta haqiqana hadha أن للحديث عن عبد الله بن بسر بن بسر ثلاثة طرق صحيحة cewa hadisin nan na da hanyoyi uku ingantattu la yashukku man waqafa alaiha ala hadha at-tahriri allazi awradna anna alhaditha thabitun sahihun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai shakka in dai ya tsaya ya karanta wannan tantancewa babu yadda zai ka shakka cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa min al-israf fi haqqi yana daga cikin almubazzaranci a cikin wannan hadisi wa ta'an da kuma suka biduni haqqin ba tare da gaskiya ba fi riwatihi ka soki masu riwayar ba da gaskiya ba ma rawau bil isnadi sahihi an zuhuri annahu su'ila anhu fa qala an rawaito daga zuhuri ya ce hadha hadithun himsiyun yace wannan hadisi dan kasa hims ne na zaka hadithun himsiyun ko wannan hadisi ya dan kasa hims ne yana ishara zuwa ga cewa hadisin ba mai inganci bane yanzu zai bada amsa ne akan maganganun da masu raunatawa suka yi ma'ana ya gama ingantawa zai ba da amsa shi shi sa kai ma an kace za ka raunata sai ka ba da amsa akan nashi ka gama ganganin adalci da yake ko wa allaka alaihi tahawi bi qawlihi tahawi kuma ya kara da cewa falam ya udhu dhuhri hadisan yuqalu bihi wa da'afahu zuhri a gun shi wannan hadisin kar a ba da hujja da shi kar a ba da fatawa da shi kuma zuhri ya raunata shi inji tahawi wa ab'adu minhu anis sawabi magana da tafi wannan nisa daga gaskiya wa agraqu fil israfi kuma tafi zurfi wajen barna ma naqaluhu anil imam malik annahu qala abinda aka roto daga maliku yace hadha kadhibun yace wannan hadisin ƙarya ne wa azahu al-hafid fi talkhis ibnu hajar a cikin talkhis ya danganta wannan magana liqauli abi dauda fi sunani ga maganan abu dawuda a cikin asunan ɗinsa an malik walam arahu fi sunani ban gan shi a cikin sunan ta al'imamu abu dawuda ba fala'allahu fi badin nusakh watakila yana cikin wasu copies ɗin da ba su ne amfani da su ba haka abin yake awun riwayati anhu ko cikin wasu riwayoyi daban wa qala ibn al-mulaqqin fi khulasati al-badr al-munir ibn al-mulaqqin yace a cikin al-khulasa ba'da an zakara qawla malikin hadha bayan ya kawo maganar maliku dinnan sai ya ce qalan nawawiyu imam nawawi ya ce la yuqbalu hadha minhu maganar maliku dinnan ba za a karba ba wa qad sahahu al-a'imma alhalin malamai sun inganta shi shi za in za ku soke albani sai ku hada da nawawi shi ma ku soke shi in dai duk wanda ya faɗi magana ta saba wa maliku to ya zama abokin gaba abun suka to ga imam nawawi ka san ko nawawi yana daga cikin malaman da Allah ya mishi albarka duk duniya inda musulmai suke ba inda ba a ji labarin arba'una hadisin shi ba alal akal babu inda zaka je da islamiyya makarantun matan aure zaurkan karatu inda ake karatu irin namu na gargajiya nan ba na baki in baka fasara makarantun kowaɗanne iri an san littafin imamu nawawi akalla arba'una hadisa in ba sariyar salihina da azkarun nawawi ba to shi ma sai ku soke shi dan gashi yayi ma imamu malik raddi ya ce la yi ƙubalu haza minhu wallazi fi sunani aqibal hadisi qala abu dawuda haza hadisun mansukhun maganar da ke cikin sunan abu dawuda ya ce wannan hadisin an soke shi qultu ni ku albani sai na ce wala alla dalilun naskh indahu wala alla dalilun naskh indahu hadisi quraib maula ibn abbas ta yiwu hadisin da abu dawuda yake so ya ishara akan cewa shine hadisin da ya soke wannan ita ce maganar da ibn abbasin aka ba da labari da gare shi ta hanyar kuraibu cewa annabna abbasin wa nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ba'athuni ila ummi salama kuraibu yace ibn abbasin da shi da wasu mutane cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun aika ni zuwa ummu salama as'aluha in tambaye ta ayyal ayyami kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akthara siyamaha wanne ne cikin kwanaki wanda manzon Allah ya fi yin azumi fiye da sauran qalat yawmus sabt tace asabaci wal ahad da ranar lahadi faraja'tu ilaihim sai na koma gare su wa akhbartuhum na basu labari fa ka'annahum ankaru zalika sai suka yi kamar basu yadda ba fa qamu bi ajma'ihim ilaiha fa qalu sai suka tashi gaba ɗaya suka tafi zuwa gare ta to kaga shine irin magana da muke amintacce ya kawo labari sabanin abin da aka saba da shi sai ba a tunkuɗe kai tsaye ba sai da aka nemi tasabbut ko da kai sai su ce ai wannan shazi ne suka ce inna ba asna ilayki hadha fi kaza mun aiko miki da wannan mutumin akan wannan mas'alar wa zakara annaki qulti kaza kuma ya ce ga amsar da kika bayar faqalat sadaqa tace i gaskiya ya gaya muku inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana aksar ma kana yasumu min al-ayami as-sabta wal ahad manzo Allah ya kasance abin da yafi azumta cikin ranaku shine asabar da lahadi wa kana yaqulu innahuma aidani lil mushrikina kuma ya kasance yana cewa waɗannan kwanaki idi ne guda biyu ga mushrikai wa ana uridu an ukhalifahum ni ina so in saba musu wannan ɗaya daga cikin abin da shi albani ya kokari ya kawo ma abu dawuda a matsayin hujjar maganarsa wasu malaman kuma suka ce a'a abinda abu dawuda ya kalla shine cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa baya so manzon Allah kai ya kasance aikace yana kokarin yin kama da abinda ba a hana shi ya kama da shi ba a cikin ɗabi'ar Yahudawa duk abinda ba a hana shi ba na Yahudawa to yana kwaikwayon su akai daga baya da aka zo aka ce daina kwaikwayon su gaba daya sai daina kwaikwayon su to da da ba a hana shi kwaikwayensu ba sai ya ƙoƙari ya hana sai ya hana azumin asabar saboda su ma ba sa yin azumi ran asabar daga baya da aka hana shi kwaikwayensu sai ya soke hanin azumin asabar ko mun gane da suna yin biki ran asabar ba sa yin azumi da haka sai ya ce kar a yi azumin asabar sai in farilla ne don ya zama an yi kama da su wajen yin biki ran asabar daga baya da aka hana shi su ga baki ɗaya to sai ya soke wancan hanin sai zama yanzu ana iya yin azumin asabar kenan don a saba musu wasu malamai sun fassara wannan kama ainihin wato al-imam al-khattabi a cikin ma'alim sunan ya kawo wannan wajihin a cikin ɗaya daga cikin wajo na yadda za a fassara magana abu dawuda dan da'awa ce ya yi ta babu bai kawo mata hujja ba sai dai a nemi mishi mafita kawai kenan wannan hadisin da al-imamu abu dawo da ake so a kafa mai hujja da shi akan mansuhi mansuki ya ce wannan kadiyar al-imamu ibnu hibbana da hakim suka fitar da shi wa qala isnaduhu sahihun hakim yace isnadin ya inganta wa wafaqahu adh-dhahabi qultu ni ku albani sai nace wada afa hadha al-isnad abdul haqq al-ishbili fil ahkam al-wusta shi kuma la abdul haqq al-ishbili yace wannan isnadi na al-imamu al-hakim da ya inganta zahabi ya dace da shi shi ko yace mai rauni ne albani ya ce huwar rajihu indi maganan abdulhaq na fi ganin dacewata li'anna fihi man la yu'rafu haluhu kama bayyantuhu fil ahadith ad-da'ifa yace akwai wanda ba a san halinsa ba kamar yadda na bayyana shi a cikin littafin na al-ahadith ad-da'ifa ba'd al-alif walau sahha lam yasluh an yu'tabara nasikhan li hadith ibn busr wala an yu'arada bihi limadda al-hakim ya ce koda ya inganta to bai halasta wannan ya zama shi ya share wancan ko kuma ai karo da su ba li imkani hamlihi ala annahu sama ma'a sabti yawmal juma'a dan ta iya yiwa a dauka cewa ai yana yin azumin asabar din ne tare da juma'a wa bidhalika la yakunu qad khassa sabta bi siyami dan kuma an yi haka zai zama ba a keɓance azumi da azumin asabar ba to mu kiyaye wannan daga cikin abinda wasu malamai suka ƙara akan istisna'in za mu zo mu je an zo magana akan fiqhun hadisi shin asabar sai dai kawai farilla ko ko asabar na iya yiwuwa tare da juma'a mala albani a cikin ganin shi karkata cewa asabar sai dai farilla kadai amma wasu malamai da suka goyi bayan fatawar shi sun ƙara da cewa eh asabar kadai sannan kuma asabar in an yi juma'a ya halasta domin yadda wannan hadisin na samma'u ya keɓance kar a yi juma'a kar a yi asabar sai in farilla ne haka kuma wancan hadisin shi ma muhukami ne ya ce kar a yi juma'a ita kuma sai in an haɗa da wata rana to yanzu wanda ya azumin juma'a har yanzu yin asabar bi mujibi cewa ya yi jiya juma'a ba bi mujibi cewa yana yin azumin asabar na nafila ba mu gane wannan shi ku albani sai ce a'a wannan wannan azumin juma'a da asabar ko azumin juma'a da alhamis yana da faɗi wancan kuma na asabar ita kadai bai da faɗi da haka ya rage faɗin wannan ko mun gane to kaga duka wannan wuju ne na fiqh kuma tabbatatu ne a cikin qawaid na usul fiqh abinda ba tabbatacce ba shine irin wannan haine da mutane suke cewa arfa tana da falala ashura tana da falala kaza yana da falala gaskiya ne suna da falala amma kuma falal ta zo a cikin wani tsautsayi ko masu faɗa wannan magana a lokaci guda sun yadda idan yau aka ce ranar shanyan nama a yamu tashrik sun yadda kar a yi azumi ko da ya faɗa litinin ƙarshen ranar tashriki yana faɗawa automatically cikin ayyamul bid kuma sun yadda ka a yi azumi kuma yana da falala sun yadda kada a yi azumi ranar sallah ko da ya faɗo ranar litinin ko alhamis me yasa ba za ka ce ni na saba yin azumin litinin da alhamis ba da haka yau sallah amma kuma zan yi me yasa ba su faɗa ka za su ce saboda annabi ya hana azumin litinin da alhamis amin ya hana azumin sallah karama da babba ko a cikin hadisin abu dawuda da turmidi to annabi ya hana can kuma ya ce ai azumin litinin me yasa ka an shi wannan hanan anan iri iri ɗaya ne ya ba da falala azumin litinin da alhamis ya hana azumin ranar sallah sai ranar falala ta faɗo a ranar hani to haka wannan ma ya ba da falala azumin ashura ya hana azumin asabar sai ranar falala ta faɗo ranar hani a wancan sai mutane suka yadda a wannan kuma sai suka ki kaji zalunci ko sura iri ɗaya ce ɗari bisa ɗari amma sai suka yi zalunci suka raba suka ce a nan ba za mu yi ba nan kuma za mu yi to da wani dalili Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa li'annahu walau sa'a wa bidhalika yakunu qad khassa sabta bi siyam wa bidhalika la yakunu qad khassa sabta bi siyam li'anna hadha huwa al-murad bi hadith ibn busr kama sabaqa ala tirmidhi yace saboda wannan shine abin da ya tabbata shine abin da aka ce ma'ana hadisin abdullahi dan busr kamar da tirmidhi ya fasara ولذلك قال ابن عبد الهادي في تنقيه التحقيق عقب حديث ابن عباس ibn abdulhadi ya ce wa haza la yukhalifu la yukhalifu ahadith al-infiradi bi sawmi yawm sabt wannan hadisin baya saba ma hadisan da suka zo suka ce kar a keɓance asabar da azumi wa qala shaykhuna ibn abdulhadi ya ce malamin mu ya ce ya an ibn taymiya wato ibn taymiya kenan shine malamin nasu laysa fil hadisi dalilun ala ifradi yawm sabt bi sawmi a cikin hadisin na ibnu abbasin da suka wa wannan mata ta manzon Allah alayhi salatu wasalam tambaya babu dalili akan kadaita asabar da azumi wa ikhtara shaykhu taqiyuddin qultu ni albani sai nace wa hadha aula ma naqalahu almusannifu an ibnu taymiya fa qala wannan shine abu mafi kyau da malamin ya hakaito daga ibnu taymiya sai yace musannif anan yana nufin mai littafin asalin littafin manarus sabil واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ يتي ابن تيمية ya zaɓi cewa ba a ƙyamata yin azumin asabar kuma cewa wannan hadisi na alibusur to hadisi ne ko dai shazi ko mansuhi zalika li anna alhaditha sahihun min turqin salasin yace wannan magana ba za a karbe ta ba saboda hadisin mun ji ya inganta ta hanyoyi uku masu inganci kama sabaka tahriruhu fa anna lahu shubub ina za a ce ya zama shazi jama'a kun ji ta hakikin wannan mas'ala da mala albani yayi mana wajen shafi nawa tun daga shafi na 118 har zuwa 125 wajen ainihin shafi bakwai ko takwas ko shafi bakwai to yanzu wannan maganganun sai kawai wani ya zo a cikin kalma uku sai ya ce wai duk ba haka bane kuma sai a ce wai a mishi biyayya saboda malami ne ko shugaban wata kungiya ne ko wani babban limami ne ko yayi digirori da yawa ko yayi karatu a ƙasar waje ko wani abu makamancin wannan wannan zaluncin jama'a ba daidai bane wannan cin amana ce a cikin ilimi kuma wannan ainihin wato wato gargajiya ce shine ana ji ana gani ga gaskiya irin da ake ma yara ana ji ana gani idan yaro misali suka samu wani rikici da malami a makarantar firamare ko sakandare ko da ko da headmaster ko da prefect ko galibi sai a ba babban gaskiya kawai haka ake a ce a kai kai hakuri kawai kai shiru ba haka ake ba ko a gida yawanci yanda ake mana tarbiya a kasashen Hausa duk abin da yaro yayi ma babba to babban ke da gaskiya tsakanin wa da kani ko to wannan gargajiya ce ba haka annabi yake ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin abin shi ne hukunci daidai wa daida ba a wata gargajiya ina fata mun gane wannan manzo Allah bai ga dan nafi son wane ko dan wane ya fi girma ko dan wane ya fara kawo ƙara sai kai a kyale shi sahabi mai sunan shi Sa'd dan Abi Waqqas in ba na manta ba ko makamancin shi a cikin hadisin da al-Imam Bayhaqi ya fitar masu ban bashi sun taba taruwa akan shi ya rasa yadda zai yi yazo gun manzo Allah ya roka don Allah a taimaka mutanen su daga mai kafa manzo Allah ya musu magana ku yi hakuri suka ce gaskiya ba zai yi ba manzo Allah muna bin shi bashi ya biya mu bashi mu kawai har wani a cikin sa yana cewa mai bada labari yake cewa da zai yi a daga wani kafa da an daga wannan kafa saboda manzo Allah ya sa baki manzo Allah ya ce mishi kai hakuri aka zo aka tattara duke shi gaba daya aka gwanjanta aka mai gwanjan duke shi gaba daya sai da duke shi ta kare duka ya zama an biya bashin an biya kamar kashi biyar bisa bakwai haka yazo a cikin riwaya sai suka ce duk da haka alazan buri da rashin imani suka ce to ya manzo Allah sauran fa sai ya ce a ai abin da kuka samu kwakwara kawai duke shi ta kare ya koma talaka ba shi da komai a shahid shi ne sahabi ne makusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce bari a kyale shi kawai ba sannan su kuma waɗancan da suke manya da suka samu ya abin da za su samu bai ce dole sai an samu su abin da babu ba so don haka a ka'idar shari'a shine in mas'ala ta zo ba wai wane dan a bakin shi aka fara ji ko dan ya fi sauran yawan surutu ko dan an fi ganin shi a matsayin malami sai a ce kai magana shi gaskiya ce a sai an tantance menene abin da kawa idan ilimi suka faɗa waɗannan magan da albani su jama'a da wuya ka same su a wani waje haka mun yi ishara ran akan wasu littafai kamar littafin ainihin wato zaharul raut fi hukumi siyami wa misabt min ghairi al-fard da wasu littafai sai mutum ya je ya fara binciken shi sannan sai ya iya yin magana akai don ana nan wannan mas'ala ba ta ba ta daina maimaituwa ba watakila ko nan da babbar sallah za a yi samu wannan rikici dai misali yau muna uku ga watan zulkada ko to idan wannan zulkadan ya kare ashirin da tara in ka lissafa za a yi arfa asabar za ta dace da wajejen bakwai ko shida ga watan september ka lissafa ka gani in dai ya yi lusani ya kare ashirin da tara to an kwatata to waɗannan kwanaki haka za a rayu cikin hayaniya za ka yi ta jin surutu musamman yanzu da ake da social media whatsapp wane ne wane ne wannan ya faɗa wancan ya faɗa sai ka ga har mai ƙoƙarin kara magana ma bai san abin a ilmance ba to gara in za ka yi magana ya zama akan ilimi kake kamar yadda faɗi rannan kuma jama'a wannan mas'ala ba ta aƙida ba ce mas'ala ce ta fiqh da haka ba ta zama dalili akan cewa wani dan bid'a ne ko da bai goyi bayan abin da ka sani ba ma'ana mu daina tanattu'i da zafin cewa dan ka ga wani ya ba da fatawar da ba ita kake a kai ba ma'ala ka ga wani misali yana azumin asabar na nafila kai kuma baka yadda yi ba ko kuma baya yi kai kuma ka yadda ana yi ka ɗauka yanzu wannan dalili ne akan ya zama ɗan bid'a a ƙaurace mishi in ya zo neman aure ka soke shi in ya zo neman aiki ka ce ai ka a bashi in ya ma sallama ka kyamsawa wannan ba daidai bane wannan kuma tanattu'i ne jama'a tsakani da Allah amma ya zama asalin shi kuma in haka ne fatawar shi ya ji tsoron Allah ita ce abin da ilimi ya taɓe a kai ko ko son zuciya ce wannan kuma Allah zai mashi hukunci gwargwadon abin da ke cikin zuciyarsa ya kamata mutane su gane wannan don za ka ga sai ka gama gaya mutum wannan magana ga baki ɗaya sai ya ce wai ni dai na fi gamsuwa da abin da nake a kai to wannan munafunci ne ba ilimi kake nema ba kenan ba gaskiya kake nema ba san rai kake bi don me za ka gamsu da abin da ka kasa kawo hujja a kan shi ya zama irin magana kafirai kenan sun kasa kawo hujja akan cewa alloli ya kamata a ce suna da yawa ba Allah ɗaya bane sun kasa kawo hujja amma kuma sun kafe akai saboda mene inna wajadna aba'ana kazalika yaf'alu mu haka kawai muka samu ana yi da haka har kawai zamu ci gaba da yi to haka zaka zo ne ya ce maka mu malaman mu abinda suka ce mu yi kenan da haka ba ruwan mu to ba Allah kake so ka bautawa ba kenan malamai kake so ka bautawa Allah ya tsare mu abu na gaba jama'a shine bayan da muka ji cewa lallai hadisin nan ya inganta to magana kuma menene fikihunsa yaya ake mu'amalantarsa har ila yau dai daga mala albani dankali shakushe Allah ubangiji ya gafarta mishi daga tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna gashi daga shafi na 405 malam albani yace qauluhu tahta unwani annahyi an ifradi yawmis sabti bisiyam an busrin as-sulami عن أخته السماء أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا شيء يفرض عليكم rawahu ahmadu wa ashabu sunani wal hakimu wa qala sahihun ala shart muslimin wa hasanahu tirmidhi duk waɗannan maganganun sai da sabiq ne sai ya ce qultu ni albani sai na ce ikhtalafa al ulama'u fi hadha al hadisi malamai sun yi sabani game da wannan hadisi fa qawwahu man zakara al muallifu wa qala malikun hadha kadhibun وضعه الإمام أحمد كما في تهذيب السنن وقال النسائي هذا هو حديث مضطرب وبه أعله الحافظ في بلوغ المرام فقال رجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك duk wannan maganganu ne da an ji amsa game da su game da ingantawa ko ranatawa to za mu je ne akan inda yake cewa bayan da ya ce ثم تبين لي أن الحديث صحيح وأن الاضطراب المشار إليه هو من النوع الذي لا يؤثر في ساعة الحديث yace ni dai na gano cewa hadisin ya inganta kuma wannan itirabin ba abin suka hadisin bane yayi ishara zuwa ga wannan wurin da muka karanta lamba ta 960 a cikin wawul garib sai yace wa ta'wilul hadisi bin nahyi an sawmi yawmis sabti mufradan ya abahu qawluhu illa fi mafturida alaikum fassara hadisin da cewa hadisin yana nufin kada a yi azumin asabar ita kadai ne amma ana iya yi da lahadi ko da juma'a ko kuma ana iya yi idan da falala ya ce to asalin maganar da annabi ya faɗa shi da kanshi ya ce sai dai in na farilla ne ko to wannan istisna'in ya hana a karɓo can fasara saboda mene fa innahu kama qala ibn al-qayyim fi tahdhib sunan domin kamar yadda ibn al-qayyim faɗa cikin tahdhib sunan yace dalilun على المنع من صومه من غير الفرد مفردا او مضافا wannan hadisi hujja ne akan an hana azumin asabar ita kadai ko tare da wata rana li'anna listisna'a dalilu tanawul dan togaciyar ita ce hujjar da za a kafa hujja za a yi dauka ita ce madaukar magana annabi ya ce kar ai azumin asabar da yayin shiru haka to ko a ramadana banda asabar amma sai ya ce in banda na farilla yanzu kenan ya togace ramadana ya togace ramuwa ya togace ainihin azumin bakance da rantsuwa da kafara ta ainihin wanda ya karya azumin shi da jima'i ta hanyar ta hanyar jima'i da azumi da kafaran kisan kai da kafara ire-iren su duk wanda da zama na wajibi yanzu ya togace su kenan wanda ba su fa suna cikin ragowan abinda la ta su ko mun gane sai ce wa huwa ya katadi annan nahaya anhu ya tanawalu kulla suwar saumihi illa surat alfard wannan yana nuna cewa hanin ya shafi dukkanin yanayin azumin asabar in ban da farilla walau kana inna ma ya tanawalu surat al-ifradi laqala da a ce annabi yana nufin kar ayi azumin asabar ita kaida sai ya ce la tasumu yawma sabti illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu wannan duka magana ibnu qayyim ce ba da sai annabi ya ce kar ku yi azumin asabar sai in kun yi juma'a ko kuma za ku yi lahadi kama qala fil juma'ati irin yadda ya faɗa game da juma'a falamma khassa sural ma'azuna fiha sawmuha bil farida yayin da ya kebance wanda ya halasta ayi cewa farilla kadai ulima tanawulun nahyi lima qabalaha an gane kenan wannan hanin ya hada duk wani abu da yake yake muƙabalantan farilla duk abin da ba farilla ba mai kenan nafila ko to ya shiga cikin wannan qult sai ni albani nace wa aidan law kanat surat al-iqtiran ghayru manhiyin anha la kana istisna'uha fil hadisi aula yace da a ce surat al-iqtiran din ghayra manhiyin anha ba ita aka hana ba to da fadanta a cikin hadisin yafi min istisna'il fardi fiye da fadan farilla لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله رسوة الاقتران dan shubhar da ke cikin hadisin ya haɗe farilla ta fi nisantuwa fiye da shubhar da ke kan shin hadisin na haɗe asabar da lahadi ko asabar da juma'a in ka ji an ce babu kyau azumin asabar abinda zai fara zuwa cikin ƙwalwaka na fila fiye da farilla don kowa ya san farillar da ake tana haɗe waɗannan kwanakin to da a ce yana nufin ya hana yin asabar a wajen ramadana to da ya faɗi wannan surar ta iktirani da juma'a ko da lahadi don ta fi zuwa ƙwaƙwalen mutane kamar yadda yi game da juma'a sai yake cewa fa'idasta suna alfardu wahadu yayin da aka keɓance farilla ita kadai dalla ala adami sisna'i ghairi ya nuna cewa babu wani abu da ake keɓance banda shi kama la yakhfa kamar da yake a fili karara wa idil amru kadhalika tunda abun haka ne fal hadithu mukhalifun lil ahadith al mubiha li siyami yawm as-sabti ka hadith ibn amr allazi qablahu to wannan hadisin kenan ya saba wa hadisan da suka zo suka nuna halascin azumin asabar kaman hadisin da ya gabaci wannan a cikin littafin na ainihin Abdullahi dan Amr dan As wanda aka ce annabi ya ce annabi ya ga juwairiya tana azumi ranar juma'a ya ce mata kin yi jiya ta ce a'a za ki yi gobe ta ce a'a ya ce to ki sha ruwa hadisin al-imamu nasa'i da al-imamu ahmad da isnadi kikkiawa da ire-irensa ya ce wa nahawuhu mimma zakarahu ibn al-qayyim tahta hadha al-hadithi fi bahasin lahu qayyimin abin da ibn al ya faɗa da ire-iren maganganun da ya a cikin wani bahasi mai ƙarfi da yayi a fada fihi fi zikir aqwalil ulama fi ya yawaita maganganu akan ambatan maganganun malamai a ciki wanta hafihi ila hamlin nahyi ala ifradi yawm as-sabt bi sawm ibn al a cikin zadul ma'ad da a cikin ma'alim sunan da ya waɗannan maganganun da ya kai ya kawo ya kai ya kawo ya rasa yadda zai sai ya ce yana ganin dai hadisin nan yana hana azumin asabar ne ita kadai kadai kaga bayan farko ya faɗi magana da ba haka ba mun ji magana daga gare shi ko amma karke take akan cewa banda yin azumin asabar ita kadai jam'an bainahu wa bain tilkal ahadith wa huwa allazi miltu ilayhi fil irwa yace ya hada tsakankanin hadisan kamar yadda ni ma na karkata zuwa ga haka irwaul gari kun ji daga kun shi aya karke inda yace magana tirmizi ita ce aka fassara hadisin da ita mai magana tirmidhi cewa kar a yi azumin asabar ita kadai shi ma da fatawar shi kenan albani yace wallazi arahu wallahu a'lam anna hadha al-jam'a jayyidul laula amran isnani tabbas wannan hada hadisan a ce hadisin hana azumi ranar asabar yana nufin in ita kadai ce to hadawa ce mai kyau amma abu guda biyu suke kawo mu wannan hadawar tasgaro baya haduwa al-awwalu na farko mukhalafatuhu sarihatu lil hadisi in ka hada hadisan a haka to ka saba ma zahirin matanin hadisin alama sabaka naqluhu an ibn al-qayyim kamar yadda muka ji dan shi hadisin ya ce sai in farilla kai kuma yanzu ka canza ka ce a sai in an hada da wata rana wal akharu abu na biyu da yake kawo mu wannan hadi sarkakiya أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث akwai wani fage da za a iya hada zakankanin wannan hadisi da sauran hadisai idza ma aradna an naltazim alqawaid alilmiyya almansus alaiha fi kutub usul idan muna so mu bi ka'idojin ilimi na usulul fiqh wanda malamai suka fada muna so mu yi aiki da abin da ka'ida ke hukuntawa ba muna so mu yi abin irin yadda ake a ci barkatai ba ba irin yadda ake a ce komai a yi kawai yadda ya sawwaka a yi abin da san ranmu yake so a yi alfarma a yi abin da ake ganin ya dace ba sai an kalli ka'ida ba wannan shi ne abin da mutane suke ya dace mu samu falala azumin azumin arfa saboda ana gabata zunubin wannan shekara da ta rage da za a shiga ya dace mu samu falalar azumin ashura saboda falalar shi shi ma zunubin shekara ko ake gafartawa to wannan falala bai kamata mu bari wani hadisi da ke da matsala ya bari ba mu same ta ba ga ake cewa ba kaga wannan alfarma ce muke wa kanmu ko kuma a ce kai hadisin ma akwai sabani a ciki dama sabani kuma an ce sabanin malamai rahama ne injuwa inji jahilai su suke faɗa wannan ko shikenan sai ka zaɓi duk wanda ya maka duk irin waɗannan maganganun ba maganganu ne na ka'ida ilimi ba shi yanzu albani zai kawo ka'ida ilimi ne sai ya tokara su idan ya tokara su kuma sai ya ba da challenge cewa to wanda kuma yake ganin ba haka ba ya je ya kawo nashi to ina ganin za mu dakata a nan saboda ƙwarewar lokaci idan Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu karasa wannan ainihin tattaunawa game da ainihin fikihun da albani ya amfani da shi usul fikihin da ya amfani da shi wajen tsaida wannan ka'ida yan uwa za su iya ɗauko littafin tamamul minna su zo da shi a mako mai zuwa insha Allah sai mu ji cikon maganar daga karke mu ji me zai ce na'am na'am kwarai kuwa ramukon azumin ramadana za ka yi shirin asabar ko da shi kaɗai ne ake minka ko da baka yi wata rana ba don shi yanzu farilla ne haka azumin rantsuwa da za ka yi kafararta ko azumin wanda ya kisa bisa kuskure yana kafarar kisan kai ko wanda ya bakance ko wanda yake biya ma wani wanda ake bi azumin bakance duk wannan farilla ne ko ko wanda zai azumin ragowa azumin shi na mai aikin hajjin da bai yi bai yanka ba ya tamatu bai samu dabba ba shi ma zai iya yin azumi ranar asabar don shi ma farilla ne wa siyamu menene salatu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum a cikin sab'an nan in ya kama za ka yi har asabar babu laifi amma duk wanda ba wannan ba in ka je kana yi asabar to ka nemi hujjar da yasa kake dan kamar da malal albani ya faɗa nan sai da ya rantse da Allah ya ce baya shakka akan yin haka ba addini bane a cikin azumin asabar wannan kasar da aka yi a cikin karatun wasiƙatul ikhwan ko aka juya aka canza mai suna ina fata ƴan uwa su koma su ƙara saurara shi akwai ta hakikin da ba za ka same shi ba a ko ina inda da Hausa ne kamar yadda ba za ka samu wannan a ko ina ba inda da Larabci ne ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace na'am to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum na'am